الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف بالمعروف الموصوف الموصوف الموصوف بالكمال في الأزل والأبد المتقدس عن النقص والمثل والشريك واليد والزوجة والأولاد المنفرد بالعظمة والكبرياء والعزة والبقاء أو الملك الهنان المنان الجواد الذي أهدى بفضله من يشاء وأذل بعدله من شاء من العباد ونبه في كتابه الكريم على وفق ما سبق في علمه القديم من الأشقياء والأصدقاء قال الله عز وجل من قائل من يهديه الله فهو المهتاد وقال تعالى ومن يضلل الله فلا فما له من هاد الذي أذاق هلاوة ذاته ولذاذة مناجاته من شغله به من الزهاد والعباد وكف بفضله العظيم من اصطفاه للهرة القدسية وصفاه من قدرات الصفات النفسية فأبعد عنه الهذر والأبعد ونور قلوب أوليائه بنور معرفته وسقاهم بقاس محبته الشراب الودود فسكروا براه الهواء ولم يذقوا مدمه كما قلت في الإنشاد سكارى ولم يذقوا مداما وإنما سقوا أبواثا جلا وسفواس سقاه من الرأي التي من يشمها تميل به قبل ارتشاف معارفي تجلى لهم فشاهدوا جمال المحبوب وعجائب الملك والملكوت والغيوب وتأنملت بالمشاهدة منهم عين الهواد وجلسهم على بساد الإنس المقروبين في حضرة القدس صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته وإدراجه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وسلم تسليما كثيرا أما بعد سورة ياسين مقية وهي اثنتان وثمانون آية wannan sura ce mai bayanin yasin an sauke ta ne da garin makka banda wai za ƙila lahumu an fiɗu ko a madina tana da aya tamanin da biyu daidai kamar yadda ya zo daga cikin hadisi masu yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce da mu iqra'u yasin ala mautikum ku karanci yasin ga waɗanda suka mutu daga cikin ƴan uwanku ومنها ما من ميت باب ولا ممتي يقرأ عليه يسين إلا هون الله عليه duk wanda aka karanta masa ya san Allah zai kawo masa sauki wajen zare rai wa mina man qara ya san fi lailati ibtiga a wajhi Allah duk wanda ya karanci ya san a cikin dare dan neman yardan Allah gafara Allah lahu fi tilka layla ce Allah zai masa gafara cikin wannan dare wa min ha gada haka inna li kulli shay'in qalba kowane abu yana da zuciya wa qalbar qur'ani kun ga zuciyar alqur'ani ita ce yasiyan wa man qara yasiyan duk wanda ya karanci yasiyan kataba Allah biha qira'atul qur'ani ayra marratin za a rubuta masa ya karanta ƙur'ani sau goma wa min ha inna bil qur'ani la suratu a ƙur'ani akwai sura tashbahu liqari'iha wanda tana ceton mai karanta ta wa taghfiru limunsamiha tana neman gafara ga mai sauraron ta ala manzon Allah ya ce ma'anan na am wa hiya suratu yasiyan tudu'a fi tawrati a taura sunanta ma'amatu ila ka ce ya rasulullah wa ma ma'amatu qala yace ta in musahibuha bi khairid dunya mai karanta ta zai gamu da alkhairin duniya wata dafa wa an wa ahwal al-akhirah ta dalilin karanta za a inje masa walhalu da firgicin lahira wata dira aidan addafiyat wasu malaman suna kiranta da dafi'a ko kuma ƙariya ila ka ya rasulullah wa kaifa zalik qala yace ta dafa wa an sahibiya kullu su'in tana ijiye mai karanta ta duk wani mummunan abu wata kula da hajatin mai karanta yasin Allah zai biya masa bukatar wa mina man qara yasin hina subihu duk wanda ya karanci yasin yayin da ya waye gari a da ya surru yawmuhu za a bahi ya wuni yana cikin farin ciki a tayin sai har ya mare ta wa man qara bi sadar lailati wanda ya karanta a tsakiyar dare a ɗayin sir lelati za a bayi ran fiye bari a ta yi zubi har ya waye gari wamina ya zo daga abi jafar man waje da bi kalbi kasu watan duk mutumin da a zuciyarsa aka samu kekashewa fal ya ta surati yasiyan in dai zuciyarka ta kekahe ba ka jin imani a rubuta maka yasin ka ji malaman Allah ba irin na yanzu ba ana rubutu ana magana bari ka ji ma da allan da za a rubuta ma ya han'an allah ma wani yawa ka san shi ba yake cewa a rubuta masa ya duk mutumin da ya ji zuciyarsa imani yana masa wasa ya buhe to a rubuta wannan yasin fi zammi daga gilas e ai ina'in ko a ƙwarya ma a rubuta masa jammin din irin dara nan ne ai ina'in ma da ya ce ƙwarya za a nema ƙwarya kun san ƙwarya to a bayan ba cikin ƙwaryar bi za'afara ne da za'afaran sannan idan an wanke sun mai shirya bahu asha asha yanzu nan ƙeƙashewar zuciyar zai zama babu ita ku riƙe wannan duk mutumin da ya zo zuciyarsa ce yana da ƙarancin imani sai a nemi ƙaton ƙwarya ƙato wanda ba yi wani aiki da ba abin da ya sa muna cewa ƙato mai rubutun ya samu sukunin rubutun in kaga dama Allah ya hore ma rubutun kana yi kaman kana kewayawa haka sai kai in kai nan bangaren ka jiya nan kai ma yayi hidai ya san din kafa ɗaya ya zama yana cikin ƙwarya amma za'afaran shine tawada ba da tawada wannan ba da za'afaran idan aka rubuta da za'afaran ɗin nan sai a sa ruwa ana kaɗawa a ƙwaryan ana kaɗawa in ya wanku inda ba zai wanku ba sa hannu ya yi bismillah mutumin ya sha in Allah ya da imani zai cika zuciyarsa shehu ne ba mu sahu Allah ya saka masa da alheri malam yana ba mu rubutu mu sha wanda suka san Allah sun zauna da Allah suna a sha rubutu wanda bai san Allah ba yana kushewa to Allah mun gode maka da ka bar mu da irin waɗannan malaman suka zama su ne malamanmu duk wanda ya ce a ina ne ya gani ku ce masa ya duba tafsirin da aka yi na sahawi hashiya ne imamun sahawi wanda yawa jalalai ne tafsir a mujalladansa na uku alƙalami na ɗari uku da casa'in da ɗaya a kan suratul yasin ɗin mutum zai gani wa minaha a gada haka man ƙara a surati ya fi yin lailatul juma'a ce duk wanda ya karanci yasin a daren juma'a asuba magahurin lahu zai waye gari Allah ya masa gafara wa min man da kalal muqbiratu duk wanda ya ga makabarta fa qara yasin in dai ka karanci yasin a makabarta kafafal azabu za a rangwanta azabi ala ahali ha zane a wannan wuni dai mutanen sai sun ji saukin azaba ko da kafirai a ciki wa kana lahu bi adadi man fiya min alhasanati za samu kuma za ka samu lada adadin wanda suke makabartan wa min ha labari ya zo daga yahaya bin abi kasir
yace balagani labari ya iso mana anna man qara surati yasin laylan duk wanda ya karanci yasin cikin dare lam yazal ba zai gushe ba fi farin ci yana cikin walwala da murna hatta yuzbiya har ya waye gari wa man qara'aha hina yuzbiya wanda ya karanci yasin yayin da gari ya waye lam yazal ba zai gushe ba fi farin cikin murna hatta yumsi har ya mare ta وقد حدثني بهذا wanda mu suka ba mu wannan labari in ji malam ɗan ya ce ba wai haka bane man jarrabaha wanda sun jarraba ne hakan su suka gaya mana kai ma ka je ka jarraba ka gani tun da ya kama ganin jarrabawa da wa'anda suka yi din sai da suka jarraba muka gani wa mina lam yazal wa mina a gari haka kuma inna likulli shay'in qalban jama'a kowane abu yana da zuciya wa qalbul qur'ani yasi zuciya da qur'ani ya sanni man qara'aha yuridu biha wajhi llahi duk mutumin da ya karanci yasin saboda neman yardan Allah gabar Allah lahu Allah zai masa gafara wa da min al-ajri Allah zai bayi lada ka annama qara'a qur'ana ashara marratin kaman kai saukan qur'ani goma yazun kafa ɗayan kai daidai yake da saukan ƙur'ani goma wa ayyuma musulmin kowane musulmi qara'a indahu a karanta a gunsa idza nazala bihi malakul maut in dai mala'ikan mutuwa zai zo ya zare gunsa a karanta ya kun nazala bi kulli harfin na ayar amla kowane harafi ɗaya mala'ika goma ne ya kuma na za su yi abin mai a gaban ka su rubar su sahu يسلون عليه سنة مسا ثلاثة سنة نيرا مسا ويستغفرون له سنة نيرا مسا جافا وإذا إلى جسر إلى ملائكة جاء على سوى كنسا ويتبعون دبوزا أجر سوى جاوا إن كنا سوى جاوا كوين جماعة ba jama'a za ku bayyata ba mamacin ko kafin da mutu ko bayan ya mutu in dai yana gargaran mutuwa ka karanci a kan kafa daya to da ya rabi ɗaya mala'ika goma ne zai sauka to ka gani inda aƙalla in kai tunani ba babu babu ba zai kai mala'ika dubu uku to yi ne za a ga wasu mutane ne wasu ba mutane ba da su za a wanke da su za a je jana'ida da su za a bani ka ji bayan Allah wani sallona alaihi sai da su wani shaɗu na daga da su wa ayyuma musulmin kowane musulmi قرأ سورة ياسين إن دي أكرم في ياسين وهو في سكرات الموت ينا ما قاجم متوى لم يقبل ملك الموت روحه ملائكة متوى بذي غالي دان سبا حتى يجيه لروان سي ملائكة لروان يازو مسد بشربة أبو شاء من الجنة رجلا الجنة بين شربها يشاء وهو على جرائي ينا كان شنفدا فيقبل روحه na zane dan sanguwar rihana dan yana ƙanshi wayan kuci zai gaba ne kuma zai zo yana gaba da sanguwar rihana yana ƙanshi wala ya hataji ila hawlin min hiyarul anbiya ba sai ya buƙaci a lahira a tarkin annabawa ya yi wani ruwa ba wannan ruwan ya wadatar hatta ya da kullum jannata zai yi ga aljanna huwar rihana yana koyo kullum gyaɗa ma yake ba kamar ruwa da yake wani ra da haka ya zalla ma qara'atu lahu yayin da aka karanta ta wa yajma da istiyarar salihin hikiman da bayan Allah suka zaba fi istimal taqra cikin ana so a dinga aiki ya san a maimaita shi ka arba'in kamar hudu aw saba'in ko a maimaita ya san sau bakwai aw yi da arba'ina ko a karanta arba'in da daya وغير ذلك ولدن شدة الحجاب سوى قلم الحجاب وغلبت على القلب da kana da zuciya yasa ake cewa ya san kafa daya a ce bakwai a ce arba'in da daya in dai da Allah ya gani ne ya dai ma ya wadata fa takraru ta kuma mararatan saboda maimaita wanda shi zuciyar mutum za a wanke ta wato raka da biya da ɗabi'arsa kuma za ta gyaru wa yanka na balani al-mazkuru ko da wannan falalan da muka ambato la ya taɓa ko ala taɓirari ba tsayar a kan maimaitawan ba kamar shaɗu da ruwa da la'ajin suka bayan da wannan lamarin sun suka ba mu shaida to wayan nan su ne kaɗan daga falalan yasu ana bayyanta ne da neman lahira da aikata alkhairi duk wanda yayi yafin akan sharri kuma shi ya jawo
bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim yasin wal qadil hakim Allah madaukakin sarki ce ya fiyan ya da san Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah ya san abin da yake nufi da wannan harfa guda biyu wal qur'an lakin Allah ya rantsa da alqur'ani ne hukunce hukunce ai alamu kan ne hukunce hukunce bi ajibin nazami da ƙayatarwar tsarawa wa badi'ul ma'ani da ƙayatattun ma'anoni yaya Allah ya so innaka lamina al mursalin Allah ya rantse da alqur'ani yace innaka cewa kai ya rasulullahi ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ne min mursalina wallahi kana daga cikin mursalina ɗari uku daga sha uku a bayan kana cikin ma kuma kai ne babba ba za na yi ne shugaba duk wani shugabannin ba su suke bi mhm.
ala siratin mustaqim kuma Allah ya ce ala muta'allaquna bima qablahu siratal mustaqim kana nan akan tabarki madaidaici ya rasulullahi ai dariqul anbiya kana tabarkin annabawa qabla ka na can gabanin ka a tauhidi masu ɗayanta Allah wani guda da hiriya wata aƙidi wannan ƙarfafawa bil qasam da rantsuwa wa gairi da wannan sa raddan rabbi aka yi da qaulul kufar gaba ɗan kafirai da lawu ga manzon Allah suna cewa lasta mursala sai Allah ya wannan rantsuwa ya tabbatar da cewa manzo ne na Allah kuma yana kan tabarki madaidaici tanzilul azizir rahim tanzilu qur'ani sauƙaƙe ne al-aziz ga sarkin da yake mabuwayi fi mulki a mulkin sa ar-rahim mai jin kai bi kalbi da halittarsa labari ne na mubtada مقدرة أن قدر آل القرآن على القرآن يكن لتنذر litunzir qauman ma unzir abahum fahum ghafilun لتنذر بعد من ذاب بيد على القرآن كدرجة دا قوما دا متعلم دا متعلم بتنزيل ما unzir آباؤهم wanda iyayensu ba gargada da su ba ai lam yanziru bi zamanin fatarati a zamanin fatara ba gargada da iyayensu ba فهم سوى من القوم متعلم البابلون سرب كلا أنا الإيمان بالإيمان والرشيد بالشريعة لقد هكا قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لكن هذا القول حقيقة مدن متي وكافري أذاب يا وجبا على أكثرهم بس جواب يوم سبيل أذاب ليموت أذاب فهم سوى لا يؤمنون بس إيمان بس al'aksar mafi yawa ne ba su yi imani ba wanda suka yi imanin kaɗan ne ba su da yawa إنا جعلنا في أعناقهم وأغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون Allah ya ce illa mu ne ja'alna muka sanya fi anakin a wuyayensa a zalala anfa da an tare mu ila yal aido a hada wuya da hannu li'alla la gallu domin abin da ake nufi da gallu ya jima da yadda ilal unki a ɗaure hannu a hada da wuya sai a ce an masa zallo sai ya aya alyadu hannu majmu'atan baki ɗayan hannun a hada a ɗaure da wuya Allah ya ce to nan da ba su yi imani ba lahira ba wuta za mu sa su ba sai mun ɗaure hannayensu biyu mun hada da wuyansu mun ɗaure sannan a sa su wutan babu gurin su susa ba cewa kana jin zafi a wutan ma a bala'i ake bayyana ai al'azqani zuwa ga nan maƙogoro ne zakar jamila na zakar wai ya mutu mawla shine inda gemu yake taruwa fa hum mukawhuna haka za a mutu aka daura nan da nafi haka shine mutumin haka su da wata ba haka ba mutumin haka Allah nan da nan nan shi ya ɗaga kansa da baya kallon ƙasa rashi yana rubutu alƙalaka la yastaqimuna kabara ba su da ikon sun koyar da kan ƙasa wa hada tamsili yana misali wal murad abin da yake nufi annahu la yas'aluna lil iman ba su bushe ga imani ba su maza ga imani ba wala ta faru na kusa hula ba sa kunko da kansu ga imani waje alana وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن نكرتهم سدا فأغشيناهم فهم لا to يبصرون Allah madaukakin sarki yake ba mu labari wato shi Abu Jahl ne rantsuwa ya ce wai duk inda ya ga sai Allah Rasulullahi yana sallah zai masa kaza da kaza ya faɗi magana mummuna to zai ga sai Allah Rasulullahi din yana sallah to lokacin da ya je zai aikata abin da yake nufi su aka kira abuja na aka gaya masa mutanen suka ce to ga abuja da karen da yanzu ga sai na rasulullah yana sallah za ka yi masa aika aika to yayin da su kafirawa mutanen na suka ga manzon allah yana sallah sai aka ba ga abuja ne sai abu ɗan jihar ya zai ɗauki dutse zai je ya ya aikata aika aika to yayin da ya zo kusa da manzon Allah ya ɗaga hannun ya makale ya kasa jefa da dutse ya koma gun mutanen ya ba su labari ka gani to ya dawo zai sake sai makanci a wani halin zai je manzon sai makanci ba ya yana jin muryan karatun manzon Allah ba ya ganin su shi ne kuma bin mutanen su yana kiran su na ukun ya yi niyya zai je sai kuma ga ya kuma da baya da ba sai ba da fab a wannan ɗansa a tsaye to yi ne ce wannan mutumin yana da sha'ani mai girma duk lokacin da ya je sai Allah ya yi sha'ani ke tsare da kanin zai makantar da shi to da shi ɗin ma da sauran ire-iren su kamar matar abu da har ita ma haka ayi wanda ana kiran da da ummar jamil amma malamai suna kiran da da ummar kabihu ita ma ta irin wani alƙawarin ta ɗau dutse ta je tana zuwa sai abubakar take gani ta ce ina abokin naka ni ba na ganin sa tana ina annabi kuma yana ji ai da na tadda hina yi kaza da kaza sai koma to yi ne Allah ya tattake wa wa'annan sai faɗa wannan aya kansa Allah yake cewa waje Allah min bayyana aidi وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا Allah ya ce يبصرون waje Allah mun sanya min bayyana aidihim nan gaba gare su wannan kalbin da baya su siddan mun toshi eh ai da ta sun wara wa bi mauri ai fa da shaina Allah ya ce mun lullube musu idanunsu fa hum la yabsiruna ba sa ganin tafsiri ne aina lissabi tariqil imani a saboda sun toye sauran imani to malamai suna ba da balala kan wannan aya duk mutumin da yake so zai yi iri tafiya ka je na guri Allah ya kai ka lafiya ka dawo ko taro na cikin jama'a to idan za ka sa wandon ka na kafar dama sai ka ce bismillah waje alana min bayna aidihim siddan sai ka sa kafar hagu kuma sai ka ce arrahmani wa min karfihim siddan idan za ka daure tumuri sai ka ce arrahimi fa bishaynahu fa hum la yusruna to dole da taron wani abu ya fara kai da za a ganka ba ka ɓace a wane mutum ba zai ganka ba Allah ya tsayar da kai eh in dai za a yi tafiya a cikin taro ne cikin jama'a ne to wannan ne ta ɓaci to zan da kai a ciki Allah zai cire ka to kun je an ba ku shi to duk wanda yake da niyyar tafiya sai ya haka Mhm.
فأغشيناهم فهم لا يبصرون Mhm.
وسواء عليهم وعاقبتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء daidai ne alaihi ba gare da a an zarta hum shin ka gargadar da zuwa rasulullah bi ta hakiki alhamdu ka tabbatar da alhamda guda biyu ka ce a an wani guda da sani ko ka canza alhamda na biyu ya zama alif wata sahiluwa sai ka sauwaƙe ta ka ce a an zarta hum wani da kana alif bayan almasar hadisi alifin ya zama uku ɗaya da wasali ɗaya da wasali na ɗaya ke yana ba komai yana masa nake wani kura ko dai kira wata raka in ma kawai da gaje a an danta wani yayi shin ka masa gargadin ya rasulullahi am lam tunziru ko baka gargadar da su bane ko ka musu ko baka musu ba ma Allah ya riga ya rubuta alaihi al-mahfuz la yu'minuna ba za su yi imani ba abu ne wanda tun tuna zan Allah ya riga ya rubuta
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم inda ma sun zuro wanda za ka yi wa gargadi ya rasulullahi yanzu in zaruka gargadan ka ya amfane shi manita ba zikira sai wanda ya bi alqur'ani نعم wa kashiyar rahmanu ya ji tsoron sarki Allah bilgayi ba tare da ya ga Allah ba kamuhu ya tsorace shi wa lam yarahu ba tare da ya gan shi ba to wannan shine wanda ka masa gargadi gargadan ka zai amfane shi to Allah ya ce irin waɗannan bayi fa bashiru kai musu bishara kai musu bishara domin magaritan da cewa lalle Allah zai musu gafara wa ajran karimin kuma Allah zai ba su lada babba huwa jannati ita ce aljanna إلا نال نعمتها ونقف ما قدموا وآثارهم وكل شيء لا أتيناه في إمام مبين Allah ya ce inna mu ne in ji Allah ya ce na hana ba mu ne min wuyin mauta muke raya matattu lil ba da tayin kiyama wannan kudu Allah ya ce muna ta a rubuta fi lawil mahudi Allah lawil mahudi ma kaddamu na abin da suka aikata fi ayati ma zamanin rayuwarsu min khairin la alkhairin suka aikata wa sharrin ko sharrin suka aikata lijazu alayhi domin da abin da suka yi din za mu musu zakayya Allah ya ce da yi za mu musu zakayya wa atharuhum da abin da aka yi koyi da su a bayan su ne atharuhum mastasanna bihi ba'du abin da aka yi koyi da yi a bayan idan ka aikata alkhairi ka je lahira alkhairi na a rubuta maka idan ka shuka alkhairi a bayan ka ana koyi da alkhairi bayan ka tafi alkhairin za a rubuta maka idan ka aikata sharri sharri za a rubuta maka idan ka shuka sharri a bayanka ake koyi da sharri sharri za a rubuta maka shine hadisin manzon Allah yake man sanna sannatan hasanatan fa amana biha min ba'dihi kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha min ghairi an yanqusa min wujurihim shay'a manzon Allah ya ci gaba da cewa man sanna fil islam sunnatan sayyi'at kana alayhi wuzruha wa wuzru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min wuzrihi shay to saboda haka alkhairi da sharri dai za su madubi ne so ka yi alkhairi ka amfani kanka bayan ka je lahira ka amfana ko ka yi sharri ka cutar da kanka bayan ka je lahira ka ƙara cutar da wani kan naka Allah ya ce dai shi ne abin da za mu aikata wa kullu shay'in wa وكل شيء لا أتيناه في إمام مبين Allah ya ce wa kullu shay'in duk wani abu aina ta wani fili ya fasiru a sai na wa duk abin da za ku Allah ya ce mun kiyaye shi ba wani abu da muka bari mun kiyaye shi rabe da nawo mun kiyaye shi fi imamu mubinin daga littafin mu wanda yake shugaba mai bayyana komai kitabun bayyin littafi ne wanda bai bar komai yana bayyanawa shine nauyin mahudi babu abin da aka bari yana cikin sa وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون Allah ya ce wa diruna wa masalan a yanzu za mu sanya muku misali ashabul qaryati wato ma'abuta birnin alqarya alqaryan nan malamai sun ce sunansa aldakiya wata birni ce tana nan a kasar rumawa wannan aldakiya tana da babban ganuwa akwai duwar watsi a cikinta an yi ta ne tsakanin duwar watsi manya-manya guda biyar kewayenta kuma na birnin mil goma sha biyu ne to don labarin abin da ya kawo hakan don annabi isa alaihi salatu wassalam ya aika masinjojinsa guda biyu almajiransa guda biyu daga hawariyawa zuwa ga wannan birni na antakiya sunan ɗaya almajiransa da annabi isa aika sunansa sadiqu na biyun sunansa masaduki to yayin da zai kusanci wannan birni sai kafin su yaga birnin sai ga wani dattijo dattijo nan yana kiwon tumakinsa shi wannan dattijo sunansa habibun nijari habibun nijari shi ne ma'abocin yasan ɗin sai suka yi sallama a gare shi sai wannan dattijo ya ce da almajiran nan na annabi isa sadiku da masaduki ku su waye ne suka ce mu ai almajiran annabi isa ne ya aiko mu ne mu zo mu kira mutane su bauta wa Allah su bar bautan gumakai so wannan bawan Allah dattijan nan hadisan nijari ce to tun da yake haka ne tare da ku akwai wata alama ta aya wanda wannan alama ce ta cewa ko almajiransa ne suka ce i akwai alama an ba mu ayar da ta sanadiyar mu Allah ne warkar da mara lafiya za mu warkar da mai barasu amma da mai kuturta duk wannan ba mu muke ba sai da izinin Allah wannan kuma karama ne a gare su amma mu'ujiza ne da shi annabi Isa saboda yi ne ya aiko su ya karfafe su da wannan mu'ujiza wannan da DJ ce to in ku haka ne aini ina da ɗa marar lafiya mai shamajika shekara da shekaru baya tashi suka ce a babu wani abu mu je gurin ɗan naka mu ga halin da yake ciki ya tafi da waɗannan almajiran annabi isa ya je gidansa suka je suka taɓa wannan yaron nasa suka shafa da suka ɗora hannu suka shafi yaron sai yaron ya tashi take da izinin allah shi kenan labarin sai daidaita a wannan birni ta sanadiyar da waɗannan almajirai guda biyu Allah ya warkar da mutane da yawa a hannunsu ya kasance shi wannan sarki ku a wannan zamani ba ya da aiki shi wannan sarki sai bautan gunki ne aikinsa sunan sarkin an ɗaki an ɗaki to da labarin ya kai ga sarkin sai kira wasu sarkin ya ce wai ku suwaye ne suka ce mu almajiran annabi isa ne sai sarkin ya ce to me zo da ku gari na suka ce mun zo ne mu kira ta ka bar bautan wanda baya ji baya gani ka koma bautan sarkin da yake ji yake gani sai sarkin ya ce da su to zuwa ga wannan da kuke kira mu yanzu ashe ku a ba allan da muke bauta wa yanzu shi kuke bauta wa muku suka ce in kwarai mu wanda muke bauta wa yi ne sarkin da ya halicce ka kuma ya halicci allan da kake bauta wa ɗin sai ya gaya musu ya ce ku tashi har na yi nazari a lamarin mutane suka bi su ya sa aka kama almajiran nan guda biyu na annabi isa aka masa bulala kowane almajiri ɗaya sai da aka masa bulala ɗari ya ɗora su kuma ya kora su a kurkuku ya sa su yayin da sai ƙaryata abin da suka zo da shi suka doke yi shi ne annabi isa alaihi salatu wassalam da ya gane majirin nan ba su dawo ba dama akwai babban su sunansa ana kiransa da sham'unu to sai sham'unun nan annabi isa ya ce sham'unu ka bi bayan sadiku da masaduki shi ne sam'uwan safi ya biyo bayan su don ya ga halin da suke ciki shamun ya shiga wannan birni a ɓoye ba tare da yadda za a gane shi ba ya dinga tambayar mutane labarin waɗannan almajirai su aka ce ai almajiran nan an kai su fada an musu duka ma an kulle su shikenan ya kira wasu ya ebe musu hasu ya girma masu mutanen gari sai ce da wannan sarki wata rana ni labari ya zo mu ka tsare mutane guda biyu daga cikin kurkuku kuma na ji ka musu duka yi ne yayin da suka kira ka ka daina bautawa wannan allah ka koma ka bautawa allah ya ce wayannan mutanen ka yi magana da su kuma ka saurari zancen su ka kulle su ya ce a'a ina halin fushi ne tsakani na da su ya ce to ai ni yanzu ina ganin sarki ba haka ya kamata ka yi ba ka kirawo su mana ka tambaye su game ko sun zo maka da wata alama na cewa su wannan abin da suke kira gaskiya ne sarki zai kirawo sai shanku ne ya ce da waɗannan sadiku da masauduki da aka fito da su a kurkuku sadiku masaduki wa ya aika ku zuwa wannan garin suka ce mu Allah ne sarkin da ya halicci komai ba yi da abokin tarayya sai shankuni ya ce to akan haka da za ku zartar haka ba wa auzin akwai wani abu suka ce in shi ubangijin yana aikata abin da ya zo yana hukunci da duk abin da ya nufi sai shankuni ya ce da su to menene alamar cewa ku kuna kira abi Allah akan kada a tuhunce ku sai umarci sarki suka ce ji zo da wani yaro wanda idanunsa tun da aka halice ma idan ma kamar goshi yake a malmalin aka zo da shi suna addu'a suna addu'a ba su gushe ba sai da gurin idan ya tsage Allah ya tsaga gurin idan sai suka ɗan cura tabo suka manne a gurbin idan nan ma suka cura tabo suka manne shi ne da suka yi tozi kenan sai ya zama ƙwayar ido wannan taɓon sai yake gani da shi a tashe sarki yi mamaki sai shanko ne bai a sarkin ya ce to yanzu kai sarki idan ka roƙi allah naka zai iya yin wannan abin da suka yi in dai kana da daraja gunkin naka yana da daraja sai sarkin ya ce ai a tare da mu abin da muke bauta ba wani sirrin rufefe shi ne abin da muke bauta wa ai baya ji baya gani baya cutarwa baya amfanarwa shi kuma sham'unu sai ya yarda da yi da sham'unu suka yi rubun sarkin abin gumakan sarkin da ya dinga sallah yana dangar da kai yana tsammanin su ma sun ɗauka yana kan addininsu ka gane ba e shi shamoni tare suke yi gaban sarkin yana sallah yana yana kusa da gumakan sun ɗauka da yake sallah sun ɗauka yi ma wani yana tare da gunkin nasu ne shi ko nan Allah yake bai ba sai wannan sarki ya waɗannan ma sun ja guda biyu ya ce to mun ji almajiran annabi isan ya ce musu in dai allah naku yana da iko wanda kuke bauta ba zai iya raya macece in dai zai raya macece zan yi imani da ku sai wannan almajiran annabi isa suka ce i ubangiji ne yana da iko a kan komai ba to sarkin ya ce to a wannan gun nama kowane mutum da ya mutu yau dai ya kai sati daya shi wannan mutumin da ya mutu dan babban mu ne a cikin mu ne muka jinkirtar da shi ba dan ne shi ba saboda babansa baya nan sai ya dawo ya yi tafiya kuma ga a yanzu da muka bar babu ya ku kumbura suka ce mu je ka nuna mana suka nuna وهي هدة تعليمه نتنن الردد ونداوها إلى مجازين هذا أو أنك فهدر ما يأتيه من رسول باب ونمن زيد غيره إلا كانوا به يستهزئون فكانوا سنة متى إذجلين سمسوا an koro wannan ne ga bayanin sababin ikimali ala istizai ga izgilancin da alamu wa dine bayo ila ihlashi min musabbabu an lafar zuwa ga halakar da su wanda zai zama shine dalilin asara alam yarawu ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون Allah ya ce alam yarau shin ba ku sani bane ya ahalin maka mutanen garin maka alqa'iluna lin nabi wanda kuke ce da manzon Allah lasta mursala wal ijmamu li taqri ilmu kuzar alimu kuzar ai kam kun kabariya ne bi ma'ana kafir ma'amuna da ayata ta ta lima ba da mu'allaka da lima qablaha ya yi ta'allaki da abin da ke gabanin sa min al'amal wal ma'ana anna Allah ya ce mu ne ahlakana qablahu gabanin su mun halakan kasiran da yawa min al-quruni daga tsare kuna al'umma Allah wasu ɗanin almuhuliki na wanda muka halaka idan yi zuwa gare almuhul wanda suna ƙaryata su la yarjuna ba su komai a bala ya ta yanzu ashe ba za ku yi lura da su wa Allah da cewa su ɗanin ba dalilin ma qabla wajri ayatul ma'ana almazkuri wa in kullu wa in kullu إنما جميع لدينا مدرون wa in mugabbatin la kullu ay kullu kala dukkanin halittar nan ma da ka faɗa jami'a a wannan yayi Allah ya ce dukkanin su ladai na nan gare mu inda na bil mauki a gun tsayuwa ba da ba su bayan mun taye su mu hura runa abin hannun towa ne mun zabi a muje zabi a bincike su a ga kowa abin da ya dace da yi
وآية لهم الأرض ميتا أحيينا وأخرجنا منها هبا waye dallahu Allah ya ce wannan ma alama ce ta aya a gare su alal ba su da aikin da Allah ta yi su da Allah zai yi ranar lahira kamar muqaddam Allah ya ce idan mutum ya mutu za mu tare ga alama nan wanda zai shirye da kai cewa lalle duk wanda ya mutu Allah zai tafi shi al'arba mai da Allah ya ce ka ruwa da nardin da yake mace ce ba ruwan sama a yi na sai zama raya ta bilma da ruwa wa ka rage namu na hamma kuma da wannan ruwan za mu fitar da kwaya kalmin dace kamar na alkam fa min ya ku nuna daga cikin wannan kwayan za ku samu abin da za ku ci na وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون wata Allah Allah ya ce mun sanya ta fiya daga cikin da za ta gonakai min nakilin zai ga gonakan naku akwai dubi ne kala kala wa annabi akwai inabi ko wajen lafiya kuma sai mu tsaga daga tsakiyar gonakan naku min al'uyuni na idan da na ruwa ba ruwa shayin ku liyakulu ليأكلوا من ثمره ba da banza ba liyakulu domin ku ci min sama da daga ayan itatuwan nan nasa ayu bi fata a tona ka karanta da fata a guda biyu wani ran mace ne ko da ruhu a guda biyu ayu samar almalakuri ɗan itacen da muka ambata min alakili na dubu na wajen ruhu da wani zauma وما alhamdulillah عملته أيديهم amma na yake dai abin da za ku ce kun yi shuka ku ne Allah ya ce nuna gindin dubu ne ku ne ban ruwa ku ne amma ƴaƴan dubu ne Allah ya ce ai ba ku ne kuka yi ba ba hannu da ne mulmula ya dan dubu nan ban ji Allah ko yi mana wa ma amalar ruwa a yi ba hannu ku dan ya amalar samar hannu ku ya iya yin ɗan itacen yanzu tun da mu muka muka ɗan itacen nan mai zaƙi a bala ya shi
أفلا يشكرون za a yi jawab Allah gode mana ba al'amuru ta'ala alayhi ku duba mana ni'imar Allah da muka muku da kun gode wa ni'imar da muka yi muku dan Allah ma da wajen sarki ce ba za mu bar ku ba sai na tsara muku dan akwai ayat da yake cewa la in shakartum la in إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد gani da za ku gode Allah yake za mu tsara wanda ba ku gode ba kun da Allah ya muku ko eh لقد قال له في سبعين في لقد مساجد كان لي سبع في مساكنهم يا آية الله يسوع جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب ورب غفور فعارضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي كل خمر وعسل وشيء سدر قليل مم.
ذلك جزيناهم بما كفروا هكذا، فهل يجزى؟
فهل يجازي إلا الكفور ya duk haka ne zai nawa duk kana cikin nuna in nunan ta kauci Allah ya ji ba komai bane zai nawa zai ba ka baro sali jazi wa وهل hal يجازي إلا yake الكفور takawa mutum ya buga cewa abin da ya shi za ga zarar da fasada ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون Allah ya ko duk abin da zai ya faru a bayan kasa Allah ya kuɗe da ruwan kowa lilla ka tabbatar da nasa ni ji ka ba da mutane amidu la man yadi na to yana Allah ya ce za a yi ba za mu gode mu ilimin ya karuwa sai ku fitur sai kuma Allah ya dauke wannan ni'ima سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون subhana ƙarƙirar sarki ya tabbata da sarki Allah allazi kalaqal wa'ad sarkin da ya halitta kowane abu sun fi biyu asnam sun fi sun fi sun fi haka Allah ya yi shi kullu ya baki ɗaya min ma tumbitul arab da abin da yake tsiruwa daga ƙasa min al-rubi na ƙwayoyi wa gairiya daga nan sa wa min al-rubi kuma a karan kanku haka ne sun fi ne ne da kurin akwai mazaje wa inasin da mata ne wani ma la yana wani abun ma da baku sanin ba ma duk kana biyu ne wani abun kun sani wani abun baku sani min al makhluqat al ajibati akwai ababan halitta na ban mamaki a nagari ba baki wanda baku san su ba kamar ana tono zetar a Nigeria ya ka gani an fito da wani dabba ko in yi shi wuta yake fita ba bakin sa baku san irin wannan ba a garin sama an sanar da irin wannan a ƙarƙashin ƙasa to duk irin wannan abubuwa ne na baki wanda ba sani ba garɗin ruwa ko halittun da har ka gama rayuwa ba za ka san su ba tsakanin sama da ƙasa ma na yanzu akwai wasu abin da baka isa ka sani ba a saman bakon baka sani ba suna nan wani abin kiwonsa da rana yake yi wani yayin da kana rayuwa da rana wani zai kwanta sai da dare zai fita Allah ya ji a halitta mu kun san wasu abin wannan ma la ya alamuna wasu abin baka sani ba daga cikin ababen da muka halitta uhum.
وآية لهم الليل نصرة منه النهار فإذا هم مجرمون Allah ya ce wa ayatul lahum al-layl Allah ya ce ga ayoyi nan ga dare ala qudratul azimati ku duba ayar Allah mai girma ku duba girman Allah na zulul layl mu ne muke shiga da dare minu nahar ga wu- ga wuni sai za mu tsaya wannan yayin kaga ita wannan mazlimi na tayi duhu in da ke ruwa zulzulal tayi da cikin duhu والشمس تغرب مستقر لها مم.
ذلك تقدير العزيز العليم da Allah ya ce ku kalli rana tana sama ta hudu kuma ta ninka duniya sau dubu da ɗari ɗaya ta gari tana gudunwa ila shiri za ka yadda min jumlatul aya tana daga jumlar ayoyi da ma ya ta lokara ko ta aya daban wani kamar kazalika ita ma wata haka take ne mustaqarin la tana nan tana tafiya ga matabbacin ta ayi ne lakin in da ga matabbacin ba ta fice ba bari ku ji inda take zuwa makana ta sakiru bi wa huwa makanan ta al'arshi duk rana in ka ga ba ka ganin ta ta je ƙarƙashin al'arshi fatar jin fi sai ta yi sujada a ƙarƙashin al'arshi kula lalatan kowane dare inda guru ya yayin faduwar ta fatar samir ta gidan fi yi ɗaunin laili tana zuge da nan sai ta je tsawon dare fa inda zuwurin nahari yayin da kuma rana zai bayyana yiwa gana da ya fiya mata iya nufi an taɗa la'anin maɗale ya ta fito daga mafitarta sai za ka na ashirin zaman idan ƙarshen zamani ya zo layi wa gana la ba za a mata izini ba fi dole ne mashariki ta fito ta gaba ba mai tsari na hasa a ce da ita irji imi na haife ji iti ki komo ta yadda kika zo faɗin na nuna na madar sai ta leƙo ta yammaci wa hada huwa sayi inda ahalar sunna wani hadisi ne ingantacce a gun malaman ahalar sunna wai wa yi duhu abinda zai karfafa wannan fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li abi zar fadan da manzon Allah yana ga ya Abu Zar hina darbati shamsu yayin da rana ya fadi ba a ganin sai manzon Allah ya ce a ta dare aina da zalin shams a ba nan yanzu ka san inda rana ta tafi qala sai Abu Zar ya ce Allah wa rasuluhu alamu قال من ذا الله يقول إنها تذهب إذا تاتي حتى تزيد تاس الأرض ذات سيدا ترقيا الأرض فيستعدل تنمي إذني ويولى لها أمة إذن ويوشك lalle ina jin an da da a yanzu manzon Allah ya ce ina jin yanzu ma ta tsere gohinta tana zo da Allah to yaya duk wanda ya bar koyarwar manzon Allah ya halaka kana rana ba ta faduwa ba ta kaza kaza manzon Allah bai aka ba ga yace ka ga yanda ta jaka ce tana gargan al'ada yace yanzu magana nan da nake kai yanzu ba na ga ta dora goyonta tana zo da Allah al'ada kuma tana sama da sama ba to kai amfani da rana iya da ta ganta lokacin da ta zama ba ka ganin ta ka yi aiki da faɗan manzon Allah ka ji a nan da yi ganin sai ka dace fa yasa nan yanzu ma na ji an tasjida fala ya kuma limina wata sami da bala'i in ta nemi izini a wani lokaci zai zo ba za a mata izinin fa ya kara da ta ce irgi in na yi rubi fa da na min magaribi ya sai ta lego ta yammacin fa gane da kauli ne faɗan da Allah ya ce wa shan bai ta jari wa shan ta garin domin sakarin da ha zalika ta kadiru da zizirani wakila ya kauli inna shan ta billahi ita ya dawo da rana tafiru tana tafiya wata hiraku tana haskaka alal alim da ukura wasu mutanen nan alal arab da mutanen duniya wajen kuna lalarin ko da mai san haka ba wa haza qawlan da ba wannan ko wadan masu hikima ne wai wai da ba qala wal fuqaha abinda malaman duk suka faɗa in ya karfafa wannan inna lawqatu kamsatu lokacin guda biyar ne tattalu suna sabawa duk tilabil jihati da sabanin zuwa wannan wayi da lafiyoyi faƙad ya kulle magaribu inda na haƙiƙa mu magariba a gunmu inda na magariba yana kawar cewa inda na gunmu asar la'asar ne inda al'akari na abin wasu faƙad ya kulle lairu inda hum su kuma dare a gunsu sa'atan sa'a ɗin ne faƙad wajen nuna malamai suna saɓani da isha shi ne idan a wannan yayi faƙad da larabci a hannu ba su da ce bisu kudiya da faɗuwar ta maƙalatin shafiya shafiya ta da cewa faɗa umar malikiya ya ƙilar mu ana ƙaddara wata zuwa ƙarabin bilad da mafi kusantar gari ilaihin zuwa gare su wai salluna suna sallan da walau ba da ko da bayan rana ya fito inda ruwa gun su to sama za ta ambace ta ada an ada in wani wasu alaiya ta za a rufar maganin su je zalika wa alama ƙada wani kama shi ne abin da malaman hukuma hikima suka faɗa wanda ne ba a ban malamai suna sabanin biyu musa kare shamsu ina ne na tabbacin rana fakila wani ƙaunar suka ce huwa in ƙirawa duniya idan duniya ya ƙare rana ya ƙare wa kiyama za ta yi zuwa ga tayin kiyama fakila wasu malamai suka ce musa ƙarin ɗannan huwa siruwa ta biyan sa ne a cikin manziloli hatta tun ta yi ila musa ƙarwa har ta je matabbacinta allati la ta jawo da wanda ba za ta ƙetara ba. ثم ترجع زيد كومو الى اول منازل يا اذا فرقم منزلولن وقيل wani قول مستقر وادن نهاية ne matuƙa ne irgila wa na ɗauki zan dabi sama ya zasu fi sai da zamanin bazara ko ya haifin hubuɗiya da kuma ƙarshen faɗi wanda bin shi ta a zamanin tsari to Allah kuma shi ne masani wani kamar ƙaddar na hu wani kamar ƙaddar na hu mana da hata a da kan urgu ne ƙadim Allah ya ce wani kamar kun ga wata biyar ba ka karanta da ruwa ta ce kamar wannan ko kuma ka karanta ta da fata wal mansu shi ne wanda aka masa nisa bai fi'ili yufasiru ma ba adahu qaddarnahu Allah ya sanin kaddara ta min harfi sayri ta inda take tafiya manazila tana da manziloli samaniya da iruna manzilan manzilanta ita wata ashirin da takwas ne fi zamanin wa iruna lailatin cikin dare a hirin da takwas yin kulli sharar a kowace wata wata tafiya laila ta yi wata tana buya kwana biyu a gaba in kana shamsu in kana sharar talatin yana inda yau zai yi kwana talatin wannan mutum wata yana buya ɗare ɗaya in kana bisatu wa iruna yau idan watan zai yi nutsu ya zama kwana a hirin da tara hata ada bi akiru manazir fi ko mu kallan manzilolin da zira'il aini a ganin ido kal urdun al qadi ka udan kamar itace ne na masharik idan aka ga irin na baka idan an tabbata shi فإنه يلقى في الدنيا تنقرا ويتقوت يدم سيري ويتدر سيري من في قنقرش لا الشمس ينبغي لها الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق الليل وكلهم في فلك mai يسبحون shirfi yan bugi bai kamata da rana ya sana bai sauwaka wa ya fiye ya inganta ba la a gare ta ce an tudurgar kamara rana ta da ke wata fatar zama magudin lele a dare dai rana da wata saɗu wannan bai kamata ba wannan laili balantana a ce ita dare ta bikin nahara a ce ta riga wani fala ya ci kawai in kirayi ba ta zuwa gabanin ƙarin ta kullum dukkanin su tawuni ne a wani annan mirafi kullum ne min shamsu wani kamar wannan duk da ranar da wajen da taurarin kowanne zufa da sun Allah yake yana cikin nasa balake yasbahuna ne ko musabbir yana jira wa yasbahuna ai yana nutso yana tafiya yasiruna nuzula yana da biyan nazaru an sauke su man yi lafi da a matsayin masu hankula wa ayatan lahum وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون wa ayatun lahu Allah ya ce aya na da rinsa ala qudratina da ikon Allah amalla zuriyatu mu ne muka dauki zuriyar su ai qira'atun zuriyatihim ai abahu iyayen sa al-usul na asali fil hulki a jirgin ruwa shine safinatu nuhu na annabi nuhu al-mashahunu ababan sukawa da mutane ne al-mamlu'a da wanda aka suka ta da dabbobi da mutane وخلقنا لهم من مثله ما da يركبون wannan jirgin na annabi nuhu yau an waye gari wa kana kana da sai muka halatta wa al'umomin na sayyidina rasulullahi min misri misalan da misri falaka nuhu misalan jirgin annabi nuhu huwa ma amilu yau ga an aika da jirgin ala shakali ya kamannin da mina subuna ya jirgin ya sigaran kanan wal kubaran da da manya bi ta'limin Allah ta'ala da sanarwa Allah ma yarkabu nabi yadda ake hawa kowa ya je uzurin
وإن نشاء نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم wa ينقذون inna sha'a da Allah yake damun su nubrikum da mun bilmiyar da kuwa ma iya- duk da ba samun jirgin ruwan sai Allah ya bude kogin da jirgin yayi kasa za mu iya haka fala tariqa lahum ai muka muku haka ba za ku samu wanda zai cece ku ba wala yunqazuna ko ba mai tsamo ku yanzu na wanda zai tsere da ku إلا رحمة منا ومتاع لدائين abin da ya sa maka barka ba halakar da ku ba illa rahmatun min na sai dai rahama ne a gare mu wa mata ni lahin za mu je da ku daɗi ba wani lokaci la yanzu ba mai tsere da ku illa rahmatun lahin sai rahama mu wa tamti'ina da jin daɗi da muke muku iyawu a gare su bin zafin da jin daɗin su ila in gara ya ajalihim izuwa ƙarewan ajalinsu na'am وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون wani ba kila na wani yayin da muka ce da su ita kuma bayyana aibe ku ku kiyaye abin da yake nan gaba gare ku min azabar duniya na azabar duniya ka bari yin kamar wani zuwa ma kalma wanda abin da yake bayan ku ba min azabar akhirat na azabar lahira la'allakum ba da banza ba turamuna ko Allah ya ji ɗan ku arabu sai suka bijire suka yi imani وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها وما مردين تأتيهم من آية بعد ذلك يمسوا دوت آية لا من آيات ربهم daga ayoyin ubangijin illa kanu ana mu'ridin sai dai sun kasance da wannan aya mu'ridin suna masu bijirewa وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال ya مبين ce da lahum yayin da suka bar ya kana kubara kubara sahaba fakiran sahabbai yayin da suka ce lahum da zo an ce ku ciyar alaina a gare mu mimma razaqakum Allahu min al-amwal daga abin da muke azarta muku na dangane da dukiyoyi kalan da zina kafaru za ka zai inda suna kawarcewa suna faɗa lil da zina amin ga wanda suka yi imani in ce za a biyan da ne ya musu izgilanci a nufin yi mu mallan da da mutum mallan da Allah ya so a dama hudamanci fi mota ido kuma za cikin wannan kudiri za ku inan tun ba kowa bane ku ai ma an tun fi kauli kun da nazali ma mota ido kuma tare da wannan kudiri za ku illa fi da lalu mubin sai dai kuna daga cikin bata mabayyani bayyana wani tasiri kubri ana bayyana kafircin ku mawqi'un azim wa ma'auka mai girma wa yaquluna mata hadha wa'd in kuntum sadiqin wa yaquluna kafin kuna cewa majalal wa'd wannan alkawari bilbasu na tarin kiyama wai yaushe ne in kuntum sadiqina idan kuma masu gaskiya ne biyu cikin wannan labari da kuke laburtawa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan taquhum wa hum qala yakasimun ta'ala Allah ya ce ai ma yanzuruna ba kuma yake saurara muku ba ma yanzuruna ba kuma yake saurara muku illa siyata wahida tsawa ce guda da wani yana faƙatu israfil ita ce busan da israfil zai al'ula ta farko ba a kan ana ta akulo za a riƙe akulo ya kasime za a riƙe kuna masu rigima shi ne ya kasime bisa asali wa asalinsa ya kasime ne na ƙana harƙata ta yi za ka cire ya sananta ina da kai a kai kan haƙarin mai ɗigo wa urbi mafi sabi kuma kan nazar da ya cikin sabi ai abin da ake nufi ai yanzu ji gabanakin ana kuna masu rafkana da ta kasirin kuna rigima wata tarihin da bibiya wa akalin da ci wa sharbin da sha wa gairu dalika wa zikira ta wani karatu ya ƙarfi muna kamar yadda rubuwa ne ai ya ƙarfi mubarakun ba shayi yana rigima da shayi fa la yastati لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ai duk wanda yake kafirin ya bai imani da Allah ba wato duk lokacin da mutuwa ya zo masa fala ya saki yana to ba zai samu damar wasiya ba ai in na mutu a ba wani a ba wani ba damar wasiya an yi su ba zai samu ba wala ala iyali ko ya ce a mai da yin gida ya yi ban kwana da iyalansa ba zai samu muna zuwa kana kasuwa ka ce a kai ka gida ka yi ban kwana da iyali babu wa shiga da bal ya mutu na biya inda suka gane ka anan za a gane layin ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون wani muka da tsoro duk lokacin da aka yi busa cikin ƙaho kuwa ƙarnar na faƙatar sa'ar ita ce busa ta biyu lilbasa ga tarin kiyama wa baina na faƙatar ne tsakanin busa ta farko da ta biyu arba'in da sanat shekara arba'in da sai zawon ai almaƙadduri na a wannan yayin wanda suke kabari min al'adisadi za ga gawawaki jikunkuna al'ubur na ƙauriya larabin iya ga ubangijinsu yan shirya suna masu fita ya karbe na suna fita je siratun da gaggawa ana nufin inda ubangiji yake قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعدنا من وصدق المرسلون qalu za ka ji kafirai suna faɗa ya da can biyu wai na kai ta mu halaka na kai ta halakan mu shine mazari la bi ila da zaman lafi za mu wani biyu daga lafi nan man ba aka lara da ke waye ne ta yau min marqadina daga barcin mu marqadina makwanci li Allah ya kano bai da labakata ne domin zuwa tsakanin busa biyun na ne suna barci lam ya azubu ba a musa azab hada da ba aka kago wannan tayi mallan yau adadin ramani shine abin da Allah ya alƙawari wasa daga biyun mursalina manzanni sai zarkata iqra'u yana la yanfa'u wa zai imani yayin da la yanfa'u hum al-iqraru sai ka tabbatar da cewa a lokaci kaza ne yanzu ne ta yi kiyama wanda manzanni zai faɗa a lokacin kuma la yanfa'u hum al-iqraru wannan mulkin bai amfanar da su wakila ya ƙari da wani zalika ana gaya musu ne sai a ce da su إن كانت الناس هتا واحدة فإذا هم جميع لدينا مدرون wani ma gano ba komai ya kasance tare da su ba in lafiya ta waya ta kasance tsawa ce guda ɗaya sai za mu cewa su jami'in da dana dukkanin sa a nan gare mu mu da muna za a lantar da su gaban Allah
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون kamar a wannan wani ne na su zama na mutum shi ba za a zalunci wani manamfashi da wani abu ba wala ta zo wannan kuma ba za a saka wa mutum wani abu ba illa jaza ma kuntum ta'amaluna sai dai sakamakon abin da ya kasance ka aikata shi za a gani a wannan rana إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون inna azabul jannati kun ga wanda suke yan aljanna a wannan rana a yau a wannan rana bi shugulin suna cikin shugali bai su kone daga yanni ka karanta shuguli suna da ɗaure ganni kafa waran mu ko ka yi ganni kafa ruwa ka ce shugulin amma bi amin na daga abin da yan wuta suke min ma ya talazza zuwa bi na abin da za su ji daɗi kabdi layin idkar kamar kawai da budurci na budurwai la shagala a bayan shagali ne ta abu na biyu wanda za su yawa ana a cikin sa ba mai alam jannata la na saba biya ga aljanna babu wahala cikin ta ta yi nuna ba suna na'imuna suna masu nuyantuwa
وأزواجهم في ظلال على درائش متكئون kuma su suna mubtala ne wa azwajin da mace kun fi zilalin suna nan a cikin inuwai ayyan ina zillatin aw zillin kabar ai la ta fi buhum shamsu ba za su je wani shiwala shiwala na rana ba alal araiki suna nan akan kushin siya jami'i ne a rikata huwa saririn shine karaga na gado zai gina da cikin fitirin awal firishi fiya ko kuma shimfiɗa na albarma daga cikin mutane wannan sun ke gida kamar zane mutanen ala sun ke gida na hindiya فيها فاكهة ولهم ما يدعون wannan yan aljanna biya in da an zai ga aljanna fakiyatan duk wani ababuwa da suke marmari kayayyakin marmari wanda aka sani a nan duniya don da ba sani ba da Allah zai ba su wani wanziya kuma a gidan aljanna ma ya da wani da abin da suka yi wuri za a ba su suka manna da suka yi wuri za a ba su فلا يستوون الذين salamu alaikum da dan ya ce assalamu aminci ya tabbata a gare mu kauna wannan magana ne bil kauna kabar mun rabbu rahim daga ubangiji ne mai jin kai bin ya kula lahum Allah zai ce salamu alaikum aminci na ya tabbata a gare ku يمتاز اليوم أيها to المجرمون ana wannan rana ga yan wuta suna guri daya ga yan aljanna ana tare sai Allah ya gaya wa mala'iku ya ce ya kula ya ce wanda da yau kowa ne a yau ayyar kowa ne mujrimai a ware a in ba da bai sai a tsayanta su an da mummuni na gani mana inda ibti la da yanzu yayin da suka cuɗan ya Allah ce a ware kafire da musulmi kafire da ce wani abu duk mummuni an ware ya je da zurr kafire ma an ware ya je da zurr da kikirin haka Allah zai ce a ware daga an ware mutum ɗin nan in dai ba cikin mutanen kirki aka ware ka ba sai dai ka ga ido duk ya ce ciko idan ya koma kwari da aka ware ka a cikin masu bakin fuska ai ko ba yanzu wajen gade mutum ya san nan aka bai sa da yi wanda kuma aka ware ni daga cikin masu fararen fuska fuska yana shoki sai ga murna ko ba in ya kake ji sai ka ji ka gobe haka Allah ya ware shi Allah ya ware ni daga cikin bayan sanar da rubari kar Allah ya ware ma cikin marasa rabo don albarman shugaba jagoran mu sai da rasulullahi Allah ka samu na daga cikin yan aljanna an zo ware wannan Allah ware ba cikin nagari to yi Allah ya ce ranar wariya tana zuwa أنا alama مهدناكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطان bayan Allah ya ware shi a duba akan duk duka za su ta wani alama hadu ɗan ku ɗin da ma ban yi alƙawari da ku bane ai mun yi alƙawari da ku ya bani adama ya ya ya annabi adama ai abin da mai zuwa muku ɗin da suka yi biyu yasa aka ware ku anan
أن لا تعبدوا شيطان zan biya ku bani adama ba mu alƙawari da ku ba an yi alƙawari da ku mun gaya muku akan harshen manzo da muka aika mu mun yi alƙawari ku daina aikin nan ku daina bauta a yanar Allah mun gaya mu Allah ba ba don sai ku daina biyo umarnin shedan ba la ku ku mun gaya muku kar ku biyo ba amma da ku ba sa ba to da an ware ku da bagajen fuska innahu lakum atuhu إنه لكم عدو مبين gaya muku cewa shi ke nan makiyin ya gare ku a bayan bayanan adawa da mun gaya muku adawa da ba ɓuya yake ba bayyana adawa yake a tsakanin ku wanda yake rigima da babansa annabi adam zai so mun gaya mu ku daina biyan umarninsa kun biya masa to yau ga inda zai kasu inna yau da uzu ilahun إنما يدعو يذبحوا ليكونوا من أسعد السعير kun biya wata nan hana Allah zai ce ga hinan zai ja ta hujjar ta zuwa wuta kuma dole da kuwa ciki ba ku isa ku ci ba
وأن اعبدوني هذا صراط abin da ya مستقيم gargaɗe wa an ibuduni wa haduni wa adi'uni mun gaya muku ba ku bauta mana ku ɗayanta ni ku bi ni amma ba ku ba da gaskiya ba haza wannan magana da mun gaya muku siratun mustaqim tabarki ce mabayyaniya tsayayya da kun bi wannan da kun tsira ولقد علمتم جبلا كثيرا Allah ya ce أفلم تكونوا yanzu تجدون a yi abin da ya faru a gaba Allah ya bai ishe ku ishara ba mu halakar da wannan mu halakar da wannan wani kat haƙiƙa a rallamin ku ba batarwa ba ne Allah ya halakar jibilan kafira halitta mai yawa shine jibilan halitta kalakan jam'i na najabil ai kamar qadim ne zikira da namir bai Allah ya ji halitta nawa muka halakar kafira ma fi yawa ba ku ba ne adawa sun tafi samudawa sun dumawa duk wani bai je bai yara wani bai kuna nan a bakin wuta sai Allah ya ce a ba lam takunu أفلم تكونوا ya halaka تجدون da wayan san da muka yi ba zai sa ku yi hankali ba ku hankalci mana ku bar biye umarnin shedan ku koma ku bi ni yanzu wa aka halakar da wannan a halakar da wannan sun ki Allah a ba lam da ku yanzu a yi wannan ba zai sa ku yi hankali ba adawa ku ba za ku yi adawa da shedan ba wa ilalahu أو ما عاد به من العذاب فتؤمنون ذاك إيمانهم ويقال في الآخرة لا يرجع من ذا أشير زبان إلى وأن بيان ذاك مسلم يتنم هذه جهنم التي كنتم توعدون da kun kibin umarni na na ce ku daina biya wa shaidan ba ku daina biya masa ba na ce makiyin ku ne ba ku yarda ba na halakar da wannan na halakar da wannan ba ku hankalci ba to sai a ce yau kuma hankali ya zo muku saboda haka hali jana ku kalla sai a muku haka sai ga ta nan baka kiran allati kuntum tu'aduna ita muka muku alƙawari da idan za ku yi za a nuna mutane wannan magana fa ya hutan zafi yau kafirin ya haka ya kalla ba zai ƙara mai da ido ba mana tana rubuji za a fito da ita da ragama dubu saba'in kowane ragama ɗaya yana hannun bazaba ne dubu saba'in amma ya kawo hari fadi ya zo da su sai ta kwaye kawo mutum miliyan ta haɗe sannan zabaniya su koma su rige ta sai Allah ya ce da kafirai ta za ta nan dai sun za a sa ku hali jahannama na je kun tuntuwa duna ana gama maganan ba daɗewa za a yi la- daga nan kuma ga yi ga lokacin shigan yayi تنوها اليوم بما كنتم تكفرون
izinawa idan an yi za a ƙona su a lera a yau kamar ka ce da Allah ne dalili ya ce ba komai ya haka ba zuma kun tunta goro ai sun kafirce in sun je wuta abin da aka gaya musu aka gaskiya ne ya Allah ya ce اليوم نكتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا a يكسبون nan dan kana da kauɗin baki Allah ya ce sai mu rufe bakin magana babu alima ya ce wa ala huwayi Allah ya ce za mu yimke bakin kafirai liƙaulin daga ɗanku wallahi makon rabuna ma sai su ce wallahi والله ربنا ما كنا wallahi ne مشركين dan sai Allah ba za mu tsara tara ka da to an rufe baki ma balle ka faɗi magana ke ka daina ganin kana da baki in ka ga har ana baka izinin magana magana ce mai kyau insha Allah ya isa da kowa in kana da za ka iya kare kanka da baki an hana bakin magana yaya za ka yi ba ka ga dabbobi ba mutane irin ka ai ana su maganan aka yi da an so su yi sai ki yi sai ne Allah ya ce a ran nan sai mu rike bakin nasu wato kallimuna aidihim mu yi magana da hannayen wata ya da arjulun kafafun su ba da shaida wa bairuwa bima kanu yaksubuna da abin da suka aikata fa kullu urun kowane gaba da ka gani yanki ba zai urus a wannan rana bima kadara minu da abin da ya gabato zuwa gare shi walau na sha ولو walau نشاء لضمرنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون wannan da Allah ya ce da mun ga dama la da mun sala da mun shafe idanun ai maganda da da mun sala da ban aka yi da mun sala haka idan ma goyi zai zama san dandan gurbin idan ma zai zama goyi ne la'amaina da mun makantar da su ɗamsa wajen shafe ba fasta ba ko ibda da rawo sai gaggawa siralar da ta barki ai ɗari zahiri na wanda za su je ka arifin kuma al'adar idan suka yi ne za su tafi a kan tabarkin su kamar al'adar da sai mu shafe idanu فأني كيف يعلم يبصرون لا يبصرون لا يبصرون ولا يبصرون ولو يشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مليا ولا يرجعون ولو يشاء الله يسد عمو سوما لما زدنا الله يسد عمو شعبه كذبات إرادة دم من شعبه ثم ما يدسوا بيني وكان عزيز وثم ما يدسوا على هنجرين أو إجارة قال الله يسد ما يدسوا مرمرة على مكانتهم أو من قدم وذكر مكانتهم أي جمع لنا مكان بمعنى مكان أي أجل بجنب يلا أن يجي مسلمات فمن قدعوا مليون بعض الإيقان شوري واسطة ولا يرجون بعض الإيقان دعوة لم يقدروا على ذهاب ولا مزيد ba da ikon tafiya ko na dawa da Allah yake da mun ga dama da mun ga haka wa man nu'ammiru nan qusutul likalaq afala tajidun wannan na amiru amma Allah yake da yana ba mu mutu duk wani abin da yake za mu musu ba nu amiru duk wanda muka raya yi bai dare da ajali aka ba ka tsawon rayuwa nan kullu Allah yake maka tauye ka bitan ki sun karke halatta yanzu a shi ba zai saka ba Allah ba da kana yaro ka zama jirgi mai ƙato yau da gobe shekaran ka je tamanin malam ka zama kana kamar yaro tsoho in ka kula duk ya tawaye duk naman da za ka je sai dai fatan yayi kyau amma naman dai ba zai ƙara irin na saramantaka ba kayyinka yana ƙara kaɗan naman ka yana kaɗan jikinka yana zama kaɗan in tsoho tsoho hannu ɗaya sai ka ɗauke da fashan shi ya lokacin da yake saurayi haka zai maka Allah ya ce gane nan mun ba su dogon rayuwa sun zama tsoho yan tuko halittarsa ta ragu ƙarfin ya ragu Allah ya ce yanzu wannan kalba yi ga yakuna ba da uwadi shababa ra'izan harama mutum ya zama jatu agana yanzu a yau wannan ba zai sa ta kiri na kuɗi hankali ba alƙadir ala zalika sarkin da yake da iko akan haka ba ala ma'lumin sanannen inda hu anan garin ƙadiran yana da iko alal ba'adu da ya tashe ku fa yuminu la kun imani da da wa ma allamnahu shira wa ma yandabina wa ma allamna shira suna ce da qur'ani waka ne Allah ya ce wa ma allamna nabi ba mu sai da manzon ba mu sai da manzon Allah shira waka ba rabba ne li qawli lamma anna atabi min suna ce abin da aka zo da qur'ani waka ne ya ce ba mu sanar da shi waka ba wa ma yandagi mai bai kamata a ce manzon Allah ma yayi waka ba إن هو ليس الذي أتاك إلا ذكر وقرآن مبين kuma ne abinda manzo Allah ya zama da zikiri wa'azi ne to qur'ani qur'ani ne madinin mazhiru ila hakam mai bayyana hukunce hukunce wa zai ya da wani misali tun zira انذر من كان حيا ويذكر قول أهل الكافرين ba da banza ba ni tun zira domin kai gargadi ya Muhammadu da alqur'ani bitai wa ya kai yin zira ko tun zira duka ne man kana hayyan ga wanda yana da hankali ya aƙiru in ka ji rayuwa mai hankali ya aƙiru ma ya kadi da biye wanda zai hankalci abin da za a yi magana da shi su waye ne aka ce yana yi mai nuna su ne mummunai wani yi karkaula wani ويذكر قول أهل الكافرين yi karkaula magana mai yawon jama nan yin azaba an yi kebiri na kafin ko wani kalmar yi tina ko kafiri an kwatanta su da kamar mutunci la ya kulu na ma ya kadi don ba za a hankalin abin da ake magana da su awalan yara وما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنهم فهم لها ماجدون Allah ba ɗauka yin zai ji awa da mai rawai a nan ba ku sani ba ne? Izbanu na lita ƙariri na tabbatarwa. Walwa wannan daki na dan ya an shigo a gare ta Allah ka na ƙananahun. Mu ne muka halitta musu wa fi jimlatin nafi daga dukkanin tarurrukan mutane. Mimma amilat aidina daga abin da muka aikata ne da hannuwanmu. Amin lahu. Allah ya ce mu muka yi mutum. Bila shirikin ba wani wanda ya zo muka tarayya da yin mu ne muka yi. aidina da ikon wala ma'inin ba wanda ya taya wa Allah a cikin halittar da ya ce Allah ba zan taya ma ka yi kai ne ya kafa Allah ya ce wala ma'inin ba mai taimako ba abokin dariya mu muka yi al'aman da damar mu muka halitta dabbobin nan da muke halitta ba wanda ya zo ya mana ba wanda kuma ya taimaka mana yal ibnu wal baqar wal ganam fa hum laha malikuna amma an waye gari Allah ya mallaka muku su. rabi'una kuna aban mallakawa a gare ku duk girma da kun sai ka ta wuya sai ka saba sai da can kana fama malam wanda wuyan ma ya ga dama sai ya kai ya ka duk ƙawar saniya sai ka hau in ka ga dama wasu magun faɗan suke hawa saboda Allah ya hoda sai a ce ga wani ya yi hawan ƙaho ba hawan tozo ba ba hawan ƙaho ƙahon ma gurin hawa ne mutum banda Allah Allah ya hoda mutum rago sarkin karo wannan kaga dama shi kenan da abin da kake so Allah ya ce rami kuna muna hoda muku su wa zalalna wa zallaina adahum fa bila yakubuhum wa minha yaqulun waɗannan namu ne muka hore muku su ai lokacin da ka sai shanu guda biyu ka nemo itacen wuya ka ɗora ka haɗa ƙarabe ka ɗaure wuyan ka kawo hancin a huda a kewaye a ɗora a sa mahaɗan hanci guda biyu sannan ka ɗora masa bagajin yana ja a je nan a je nan nan gaba kuma shi kenan a hankali sai ya horo kuma kowane sa ya san hannunsa idan wanda kake ɗora ya dama kamar da ya hagu ba zai tafi ba wanda kake dora yi a hagu idan ka mai da shi dama ba zai taɓa ba hannunsa ba ne kuma amma yau ka daura wannan a nan gobe ka daura wannan a nan jibi a nan to kuma kowanne ka daura yi a hannun kowanne sai biyu idan ka je kana kuma hankali kafin su saba kana dan jan igiyar nan kana yi kana hada da karfinka nan gaba idan ka horo sai ka daina igiyar ka dai zaka ja su biyun duk sai su yi kwana wannan ma ka ja igiyar sai yi kwana nan kuma in ka ga dama kana kan amalancin kana zaune in za ka yi da wata baya sai ka fito da igiyar ta baya nan ma ka fito da igiyar taba duwawu wanda ba zai zama sai ka ja bindin da ƙarfi kuma a nan a nan kwankwason ka kana jan amalansan da baya da ƙarfi kana ja wanda kuma wuyan ka zai fita a itacen nan ka fito ka tura shi ya shiga ciki ka ja zamani daga lokacin da suka saba shi kenan kana kai ba kana bugda yi kenan sai ka daura yin baya shi yana hore Allah ya ce ni na hore kuke haka in ba da haka ba kun yi samun ba na karfi ba ne amma wai ka ga mutum yana tura bandin sa ya tura ai kaman sa dai ma ya fi karfin ka Allah ya ce wannan abin da ne yayi ba za ku gode min ba so masu raguma haka za su gode raguma in sun ce ya kwanta ya sani sai ya kwanta in an ce tayi ya sani sai ya tashi Allah ya ce haka muke muku masu awaki masu raguna in lokacin kiwo ya damuna yi kana sun cewa zai dinga bin ka jeji idan wannan ya sa farin kaya wannan ya sa farin kaya ragon naka ya gane mai ragon zai bi ba zai bi wancan mai farin kayan ba yi mana in kuma ɗauka man ku goma kayan ku iri ɗaya kun baje kuma kai zai bi to yi ne Allah ya ce wa zalalna ha mu muka hore muku ba ba dan yardan mu ba za su bi ku ba wannan horon ba dabaran ku bane wa zalalna ha Allah ya ce mun hore muku su duka lahu gaba da fa mun raqubuhum a kowanne za ku hawo kamar raquma imana raqumi sai ku hawo saniya ku daura mata kaya ku yi labdu da amalanki wa min ta akuluna wasu kuma sai ku ci kamar su raguna kamar su shanu sai ku yanka Allah ya ce duk wannan yardan mu ne in ba dai yardan mu ba ku kalle ta ganin ido ai ido ma mudu ne ai ko sa ne wannan in ba gode maka yi ba ko abin da za ka ji kunya yi kai mutum in baka sani ba in kana ɗaure shi ta gaba ya taka ka dai in ko wata ya taka ka in kai ɗan ƙaramin shanu ne yanzu nan zai gani abin kunya ya samu da kai amma mu da muka san yadda abin yake shi kenan ba ma magana daga ya taka ka ba ka jin mai kafa ai shiru za ka tsaya sai yi za ka dinga motsi ka daure ko idan ka yana kuka daga ya ɗaga sai ka ɗage amma kana jin wuya za ka janye ba fata a yin za a zaka ka ba a janyewa shi ne za ka lallaba shi ya janye sai ka janye kai su ta wanda ya taka ka jan kaban ka ba za ka iya yi ba ma amma a ce wannan shi kake sarrafa shi ka za yi gudu ka yi yadda ka ga dama da Allah ya ce ai daga mu ne ai وزللناها فمن ومنها يأكل ولهم فيها ولهم فيها منافع ومشارب Allah ya ce duk daga dabbobin nan wala hun biya mana biya akwai amfani fa kamar raƙuma ma da amfanin su akwai su biyu akwai raƙuma irin na wasu ƙasashen akwai gayin raƙumi mai yawa to Allah ya ce gayin nan yana amfani ku yi bargo da yi da sauransu ko baya da wannan ma har ila yau kayan raƙumin kadai idan yayi ana zuwa ajiya sa wuta yana maganin iska fitsarin raƙumi kuma in je jinyar da kai ya kawo ba kana sha yanzu za ka warke sirrin ka ji abin da baka sani ba eh fitsarin akwai amfani kuma nonon raƙumi ya fi komai ma amfani kana shan nononsa kana yin fitsarinsa a yanzu nan sai a ga kamar allura ake maka eh kamar allura ake masa kuma Allah yana son mu da rahama kuma haka yawon nasa ma akwai abin da ake da shi kaji kuma idan za ku yi ɗaki fatan ma za ku iya yin ɗaki da shi kuma bayan ruwan da shi yake sai akwai tanki a cikinsa yana tafiyar sati biyu bai haruwa ba eh wannan ciki in ya ha yanzu zai ha ta akwai gun da yake ajiyewa akwai wanda zai amfana akwai inda zai ajiye na razak a ciki ɗaya wanda ya zai yi wa buhunsa amfani daban wanda ya koya a cikinsa daban haka yin sa'a yake tafiya sati biyu in yi matsuwa cikin nasa yake shan kayan sa'a eh na wani gurin zai maka sai koma gurin huhun ya jika shi kenan ba ihirwa eh da akwai riga da tankin da raƙumin yake koyewa cikin nasa Allah ya ba sai a daɗe wannan tankin kuma kai ma mutum nan kana buƙata in ka baza wannan tankin sai ku sha ruwa to wannan dai abace mai faɗi saboda haka Allah ya gaya mana ga wani yake cewa wala hum fiya wala hum fiya manatu wa man sha'a amfani fa a cikin raƙuman nan fa saboda da kun saba hawa raƙumi ba za ku hau mota ba duk wanda ya saba hawa raƙumi akwai daɗi ba irin mota ba inda za ku amfana da wanda kuke sha a fara ya suru Allah ya ce duk wani abin da na muku yanzu a ba za ku gode mun ba wanda ta lillahi adatan la'allahum yunsarun Allah ya ce yanzu a she ba za ku gode mun ba ga wannan ni'ima a gare ta ku yi imani ai ba ba na abin da kuka aikata wata gaba su da rikimin duniyar layi wani Allah alihatan gumaka asnama ya abuduna suke bauta wai la Allah ba da banza ba yun saruna ko za a ce muke su yamnauna min azabi Allah ta'ala ala yau za azabar Allah bi shafati alihatihim da ceton gumakan su bi zalihim da riya wasu la yastadi'una nasrahum wa hum lahum jundun mudarun ba su da iko alihatihim gumakan naku nazalu manzilatul uqala'u an ajiye za a matsayin masu hankula nasarahum taimakon su hum ai aliyatun da gumakan nasu min al-aslam da su da su gumakan nasu da hum jin da duk rundunoni ne bizani sun dauka za su taimake ku mu da kuna abin halittarwa ne finna daga wuta ma hunta da su gaba da na sa sa wuta fa la yuzinka fala yuzinka qawluhum Allah ya ce dole za ka taɓa zuciya rasulullahi قولهم فدنس لك أغريك لست مرسلا كدين داما وغير ذلك دولا ولا إنا نعلم إنا نعلم وما يسرون وما يعلنون الله يقول إنا مولي نعلم كسما يسرون أبن دسكي قوي واتكين حقا كسكي فدا وما يعلنون دا أبن دسكي بينا من ذلك وغيره ونجازم عليه دا مزاكيا دا أبن دسكي عيكتا أولم يرنون الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أو أن غير الإنسان ويشم باقى جنيني كدوة متم مهين آسي دوائلي الله يكدو باقى آسي دوائلي شيني الإنسان متم أنا خلقناه mune wa muka halitta mutum fanzi Allah min rubatin daga dugo na mani ila an sayyara lahu shadidan qawiyya muka mai da yi mai tsanani mai karfi sai za huwa kasirin sai da ya zama mai rigima yi ne kasirin mai tsananin husuma da na gare mubini yana bayyana mana husuma bayyana fi na bayil ba ya je gaban manzon Allah ya je makabarta ya dauko kayin wani mutum ya zama bari fat a gaban manzon Allah ya murɗake ya murɗake fure ya zama ƙura ƙahin ya ta yi yanzu Allah ka zai ta da wannan su ne Allah yake yanzu mutum shi bai san da mani muka yi shi ba yanzu a da mu yake rigima yake kuma bayyana rigima gare mu wanda raba lana wanda raba lana masalan wa nasiya kallata wanda raba lana masalan Allah ya ce mu ne muka sanya muku misali cikin wani mun za muku misali wa nasiya kallata amma yanzu yana cewa ya Allah zai tada wannan ya manta da ya halittarsa da Allah ya yi ne nuna lamani وهو أقرأ مثل أولا هنا ما نجد أقول مثالا فقال قال من يحيي العظام وهي رميم قال آتي دوائل يتيب الرزاق الله من يهين إزاما waye ne zai raya ƙahi wani ramin alhali ta riga ta rubuddige ai bali yakan ta rube walam ya qalbi ta rube fada da ta lalai ismin domin suna ne ba sifa ba ce wanda ya aro annahu akaza azmar ramina yeli ki kayir bidirige tafatta hu ya turmuje ya hule ya da manzon Allah to kana yin nabi sallallahu alaihi wasallam yace da manzon Allah a tara yuhi Allah wa hadha ba'da ma bala wa rama yanzu kana ganin ubangijin ka zai raya wannan bayan ya rube ya rubuje fa kana sallallahu alaihi wasallam yace waya da kula kallaru bayan Allah ya raya dan kuma kai ne sai ya yi da kai wuta shine sai Allah ya ce da ya kulli wuliyar da ya يحيي الذي أنشأها أول مرة wani da ya mutu duniya wanda zai raya ta allazi an sha'aha shine wanda ya fara da kayan awwala marra tun farkon marra wa huwa وهو بكل خلق عليم wannan miji daga gani ba ma wai mutum ba huwa bi kulli kalbin dukkanin halitta makalukin alimu masani majmulan wajen tarawon mutumin da rabawa kabla kalbi kamun halittar sai ba da kalbi da bayan halittar sa masani ne Allahu akbar.
ba a mantawa irin wannan abin da yake fita cikin damunan nan mai yawa da Allah yana sanar da su kuma akwai dalilin da ya sa suke fita kada ya samu an barya da a jikinka akwai dalili kai ne baka san dalilin ba eh amma akwai dalili kanka a jikinka Allah da ya bari akwai dalili kuma Allah yana nuna hujjoji kala kala yi mana wani a jikin wani ma aka yadda kuma zai ra- gama rayuwarsa ga kanka in ya sani ya sa yi kenan san ko ya ci ko kar ya ci hidu ya samu abinci zaɓar wata in ya samu ya sani a jikinka ya gama shi shi Allah ya masa ni'ima kai ne kai ke saba ta kan nema ran da yunwa ya dame kuma ya wata ya fi daɗi ai ba ka ganin zafi a jikin mai yunwa ba sai ka koyi da yin kana jin yunwa ya fi jin daɗi mara yunwa ba ya gargata ai Allah haka ya yi shi wani a jikinka yana rayuwa kai kuma kana cewa wai yaran su to su wayannan ga su ga sun samu abinci haka rayuwa take wani da wani wani ba wani ma kuma Allah ya dace ya rayu to wannan yana alamu haka za su kiyaye ka ga kanana kanana kowa na kula da su a cikin su wanda ya haihu ana masa murna su ma aka mutu a gonar su sun sani yadda kai kake rayuwar su ma haka ne sun zo sun yi gara ne su waye ne babu wani babu wani babu idan kuma kafin na da wayannan su sun zo wane da wane da wane wanda suka mutu duk sun sani to ruwa duk yawan nan nasu da kake ganin ɗaya mutu sun sani sai sun yi jimami na wane ya mutu amma masu mota yan sun rufe gani ana ta takawa daga sanya na turu ruwa da wanne na su kai ba kai ta sadaka akwai aiki a lahira rai ne da zai rai ne da kai ya yi kowa da hanyar sa ko to kuma ba dan duniya kai kada ya kai duniyar nan ba yi wani abu da muka manta da yi duk abin da kuka sani jin kai abin da ba ka tunani sai sa ka aljanna bayan ya abu hannun mu da zali tambaya ba na yi haka ji a dalilin ya abu hannun da kai ga aljanna sai ce kawai shi abu hannun ya zo ni dai na tambayi ubangiji da ma mun tambaya na ce a dalilin wannan ruwan da zai Allah ya jami ta da kwallafa ma ba mu karɓa ba rubuce rubuce da zai musulunci ya zace a wannan ai ka san kai sai da dai abuwa da yake da Allah ya ubangiji ni dai abin da na sani na lada gaba ɗaya ya ƙare sai dai ya jira rahamarka Allah ya ce da wata rana ka ɗora alƙalami akan tawada kana rubutu da ka koma ka ɗofuno tawadar za ka rubuta wani littafi sai wani kuda ya zauna a kan ruwan tawadar sai ka ce Allah sarki ba zai saurara a kudan nan ya sha ha kai yake da wani mai za ka tare ka ci gaba da rubutu to wannan saurara wa kudan da kai mu ma a yau a dalilin albarkan kudan mun saurara maka albarka ce wannan guda kurin shi ka ci eh ka gani rubutu ne yi ya saurara a kuda ya dan sha tawadar yi yana Allah ya ce alfarma wannan mun zabe maka duk abin da kai yanzu mutum a dalilin ne ya ja aljanna to kuma a kone sarki mun samu labari shi in mutane suna tafiya yana tare ka zai ce zo ka bauta zo ka yi wa gunki yanka idan ka yi wa gunki yanka zai kyale ka ko kaza za ka yanka a gunki ko a kuya ne ka kasan sai kudan ya tare mutane guda biyu shi sarkin ya ce ku zo ku yi wa gunki yanka suka ce a mu ba mu da komai suka ce a mu ba ku da komai ai ba a barin gunki haka ko kuda ku yanka wa gunki ku sa yawo a nan ɗin ku kuda ya zauna sai ɗayan ya sa yawo kuda ya zauna yana nan sai faɗi ya kai ya kuda haka sai to ka tsira kai bai ce gaskiya ne ba zan iya yanka gunki kuda ba ce to a kai ya kai yi a dalilin kuda wannan ya shiga wuta a dalilin kuda wannan ya ga aljanna kuma abu haru da a dalilin kuda Allah ya masa rahama fa huwa bi kulli khalqin alim shi Allah da gaihi duk abin da ya halatta akwai dalili wani ya ji albarkacin kuda yana sanadiyar kuda ya ga wuta yana sanadiyar kuda ya ga aljanna to da abin da Allah ya fa yana sanar da kayansa
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون allazi shine sarkin da ja'ala lakum ya sanya muku min jumlatin mal daga jumlar mutane ya halitta muku ja'ala anan halitta ne min shajar daga itaciya al-akrar kor al-mari shine itacen tumfafiya wani ita marik shine jirman kun san itacen jirman ko yawwa kula kula ko wani ibada da tumfafiya a kulli shajarar ko duk itace na duniya duk ice in dai za a yi wannan abin a sa haka to wuta zai fito ilan ilaba amma banda inabi shine wanda wuta ba ya fito eh inabi ne kadai amma duk ice na duniya za a fitar da wuta to Allah ya ce abin mamaki ba ka ga itacen kore koren ice da zai fita sai yi wannan ruwan ba zai kai wutan cikin icen ba ka gane ne yi mana ga itacen kore ne bai buya ba wuta zai fito to kafin ka fitar da wutan ai dama wutan yana cikin ikin ko to ikin danye ne dan tsayin takan ya kai mana ai da wannan bature ya duba ya firgi friza yi mana ka ga ga wuta sai da wutan ma su zanji zai yi sanyi a wutan ba ya sa bulilin ya tafasa fafafa ya zama kamar wuta wutan ne zai sa ya yi sanyi in ba wutan ba ya sanyi sarki ne iko da wutar za a daga ruwan ya yi sanyi da wutar aka dafa ya yi sanyi an ga dama da wutar za a daga wutar ya yi zafi da wutar za a daga ruwan ya yi zafi wani gurin kuma da wutar za a daga ruwan kuma ya yi sanyi hadirin alama ya sha shi ne Allah yake cewa ni ne jami'in al'akarar nara sai za an tuhu إذا أنتم منه توقدون Allah ya ce innan kuna rura wuta daga ciki ta kada rura kuna rura wa hada dala ala qudus wannan yana yi da mai da ikon Allah Allah ba su mutane kiyama fa inna hu jama'a bi min al mawa wa sarkin da ya hada tsakanin wuta da ruwa wani ka yaba da itace fala mawa ya dubu nar wutan baya kai ruwan baya kai wutan wannan nar ko kuma yi wutan tare da kai baya kona itacen أوليس الذي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس وهو الخلاق العليم awane da ya shin bai- ba shi ne ba bai zama allazi kalakar samawa jama'a sarkin da ya halittu sannan nan bakwai kudu ba ne wala araba da ƙasai ma azumin ma tare da girman kudu ba da Allah ya yi kudu ba girman ku wannan zama da kuke ga ba haka lamarin yake ba sama na ɗaya na biyu ya fi na ɗaya na uku ya fi na biyu na hudu ya fi na uku wannan rana da muke gani dai tana sama ta hudu kuma daga nan zuwa sama na ɗaya tafiyan shekara ɗari biyar ne kaurin ma tafiyan shekara ɗari biyar ne wal arba Allah ya ce mu muka yi ƙasa ƙasan nan kafin ka je ƙasa ta biyu tafiyan shekara ɗari biyar ne ma azare yanzu Allah ya ce ku duba girman wanda ya yi wannan da ya bi ƙadarin ai yana da iko ala an yaka daga misalin ya halarci mutane ƙanana irin al'unafi mutane su tafi da cikin ƙanana kafin ma ka ce komai Allah da kansa ya ce ba ne gaskiya ne Allahu akbar.
kuwa ƙadirin Allah bai iko ne ala zalika zuwa ga wannan azabar wannan bane din ba wani ne ya faɗa ba shi ne da kansa yace bane sai da aka yi sama aka yi ƙasa wai kai mutum kana shakkun za a yi ka ko ba za a yi ka ba ai da girma ko na wuri hana da sama da ƙasa na zai wahala da Allah halittar kuma ko sun tafi da bai ba abin da ya zama aka ce kwana yi da dan magana yadda lissafi yake eh da kalmar kun ga hukuma Allah ya yi wani kala shi Allah yi ne sarki mai halitta alkazir mai yawan halitta halittun Allah Allah ne kaɗai ya san su amma mafi yawa sun fi yawa a ruwa halittar da yake ruwa ya lanka na tudu sau casa'in da tara ai abin al'ajarin Allah gaba ɗaya na cikin ruwa Allah ya koyo ikonsa malam mutum ya ji tsoron Allah rayuwa ce ana yin ta da irin yadda ya so yanzu abin mamaki kifi da rage ganin sa ga yana numfashi yi a je ka kalle a ruwa in dai ruwan mai kyau ne za a ga yana haka wani abu eh yana haka yana haka to numfashi ne kamar kai ne kana jin numfashi ka gani kuma idan ruwan ya gurbata ya gurbata to a lokacin sai a ɗauke numfashin daga nan zuwa nan a mayar hanci shine ko su kuke ruwan ya gurbata kifi yana fidda bakinsa numfashin yake in yana da ciki zai mutu wannan ruwan baya jan numfashi da yi numfashin kuma ya koma yana amfani da yi da iska idan kuma ruwan kalau yake ka ɗauki bi ka fita da yi fili aka fita da kifin fili in dai ruwan kalau yake to nan ɗin da nan kuma to cin zai haɗu to hancin kadan inda yi zai numfashi ba zai daɗe ba kuma zai mutu ba zai daɗe ba kuma zai mutu to kaga wannan ya isa aya a cikin nasu kuma Allah ya nuna aya irin sun mun jirya ka duba dai kana taba yi grip hannunka ya mutu shi ba wani abu da zai kare kansa in ka duba bakin shi numfa man jari bakin ba haƙori ba kaya wanda zai cuce ka wannan shirkin din shi Allah ya bari makamansa da shi zai kare kansa kare kai ne ai sun karfasa kuma ka bar su da ƙayoyin su suka yi kaka kaka sai su je maka ciwo bayan kayan kuma kwansansu da ka gani na jikin da kake tsawon to in zamanin zafi ya yi inda ta roɗa ruwa zai kewaye da shi ba zai yadda ba sai a taɓo yana nan a taɓon nan yana nan a taɓo muddin ya ruwan zai janye to yadda ka gani ce ya danga sa kan a taɓo ya danga sa kan a taɓo in ya je can ƙarƙari ya buɗa ya buɗa ya buɗa sai ya yi fili babba to in ruwan koyon ne daga nan daidai dududu karewa ruwa bakinsa wata uku to wata uku nan yana cin taɓon gurin yana cin taɓon gurin shi ne abincinsa idan taɓon ya ɗau alaman buyewa Allah farkon uku sai ya yi dabara ya takure kansa ya jawo jelan bakinsa daga ya sa jelan nan a bakinsa zai wata uku kurin jelan yake ɗan ƙoƙa yi wannan yanki yankin jikinsa baya karewa ai in dare yankin zai taso sai tsaye uje nan kadai yankin na da kuma zai rasa abinci sai ya haƙuri kuma an ji mama ya tsaye uje nan ya ƙoƙa bai wata uku dai dan yanki yankin nasa ya yi har a yi ruwan sama daga an yi ruwan sama ko bai taɓa inda yake ba sai saki jela eh kurin zai bi wani irin gumi na wani irin wato jiɗi sai ka ga ya sauko na gumi yake na ya gane ruwan sama ya sauka ana nan kuma daga tabo ya zo kogi ya fi yake nan kuma sai a rayu da yi da kunkuru wannan suke shi kunkuru shi ma in ruwan ya tabi yana cin tabon yana cin tabo to muddin ya ga tabon da yake zai wannan tabon da yake kai ya ga lalle zai buɗe to sai ya bar tabon ya koma ta tabiri ya fita jeji yana neman ƙwaro da waya da waya ce in kogin ya zo sai a koma kogin gaba ɗaya idan ya yi kogi yi taɓo to ruwan da yake yi a jikon kuru ruwan kogin shi da yi yake numfashi idan ruwan ya ƙare sai bar numfashi da ruwa ya koma yana jin iska yana rayuwa da iska Allah ya yi su daban-daban sannan akwai karar ruwa su ma da irin wannan irin su marar tarihi su ma da irin wannan rayuwar suke rayuwa amma ba wanda Allah ya ba juriya ne da da cikin su irin tarwada babu shi a girma kuma babu irin gari babu irin bargi wayannan babu irin wannan da ya mun barkariya su wayannan a girma ba ya su to kowane kifi da abin da aka masa kuma sai wannan kifin wanda yake tara kifaye wa kwambani yi shi kogin ya kogi cikin sa zai kumbura ya kumbura ya zama kamar ganga duk kifi suna kewaye shi sai yi ma rayuwarsa daban irin wannan halittun Allah a zaƙirin Allah yawanci yana ruwa to in kana zuwa ruwa ka ga abin mamaki to Allah mun gode maka Allah mun gode maka ne Allah yake cewa Allah Qur'ani Allah sallallahu alaihi Allah yi ne masanin halittansa alimu kuma yi ne masani da abin da Allah ya halitta
إنما أمره إذا أراد شأنا يقول له كن فيكون kuma amuru jama'a sun ga sha'anin Allah idan arada shi a yayin da Allah yake nufin zai samar da wani abu kalar shi zai halitta wani abu in ba zai ɗauka yin tsira ba an ya ƙone lahu zai ce da abin ya kun ka kasance kafin wannan kaula sai ya ɗure mu a ra'a sai ya ƙone ba ba wanda tabbata yana tsakanin kaula kan da mu a ra'a sai ga babu abin ya kasance ai da ya kone babu abin ya riga ya kasance da wa ya kone فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه fa ترجعون subhana karkaran sarki ya tabbata allazi bi yadihi sarkin da yana ikon sa malakutu mallakar kowane abu biye da ba hannu bane iko ai malaka zidatul yawa an ƙara wani na malakutu din wata wanda ta dan na ƙari ne mulmu ba na ga saboda kaiwa mata ala gadratu mai iko ne ala kulli shay Allah ne iko ne akan komai wani ne turda wani zuwa ga Allah za a mai shi mu turaduna a mai shi mu fil akhirati ala akhira ta ta mutum ta cika ta ta ga daga jisa sali yasin mun gabatar muku da dama falalan yasin na cewa Allah ha kalbul qur'an zuciyar qur'ani ne o wajen zalika Allah ita mara ala wa hadani yake kuma yasin ya tare ɗin ta Allah ورسالات دبنزنك والعير بتاع القيامة والإيمان بذلك ده إيمان ده أنا متعلق بالقلب وجد عتاد بوتي فلذلك دليل هو أن يجعل كثير سميت قلبا بوتي يعني ومن هنا أمر بقراءتها عند الموت لر كما من يؤمر من دم يتسلى متين يزو برقرا متوى أكرم فيها سوى على الميت دبنسي ليكون قلبا يزم بوتي قد أقبل على الله تعالى أن جبات الله بإتاه wani za mutum ya juyo amma su ya da abin da ya wani cewa to gada a ana karanta ta inda wa nan gare ma ya guda da biyu wata saboda ƙara ƙarfin imani ya yi ƙinan da ta kankan cewa to jama'a ɗaya da rabi yayi muka yi sallah sai mu dawo ai fi firin layi sha ɗaya Allah ka mana gafara eh gurin kwanciya a barcin ai la'iru ne a nan ne waye ta da mu da gurin kwanciyar mu suna barcin ne mai sharhin ne ka